من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأوقان سجدا يخرون للأوقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka har yanzu muna cikin suratul baqara wannan shine darasin mu na shidda a cikin wannan sura mai albarka mun fara tun daga aya ta farko har zuwa aya ta 45 yau za mu ci gaba da aya ta 46 fadan Allah subhanahu wa ta'ala ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى كتشا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم Allah ya ƙara kiran bani Isra'ila kamar yadda ya kira su can harko da ke ce ya ku taron bani Isra'ila, uzkuru ni'imati ku tuna ni'imar da na yi muku, allati an amtu alaikum, irin ni'imar da na yi muku. a jiya mun zano irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya ma bani Isra'ila yake cewa anni faddaltukum alal alamin kuma ni dinnan na fifita ku a cikin doron duniya akan al'umma gaba daya na fifita ku Allah subhanahu wata'ala ya fifita bani Isra'ila ta yadda ya sa musu yawancin annabawa cikin bani Isra'ila wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alamin haka Allah subhanahu wataala ke cewa sannan muka sanya ku ka zanto shugabanni kun muka sa ku ne ke ke mulkin ƙasa a doran duniya irin abin da bamu ba wasu al'umma ba wanda ba ku ba kenan Allah subhanahu wataala ke ƙara jawo hankalinsu can ya kira su yace su cika alƙawali su bar kaza su bar kaza su bar kaza to yanzu kuma ya ƙara kiran su ya ce ku kiyaye ku tuno ni'imomin da Allah subhanahu wataala muku wattaqu yawman sannan kuma ku ji tsoron wata rana ita ce ranar alkiyama la tajzi nafsun an nafsin ba ta waɗannan ranai wata rai ba ta yi ma wata rai amfani babu ran da zai ma wani amfani a wannan rane ranar alkiyama kowa ta kan shi yake nafsi nafsi ne ba wanda zai iya yi ma wani amfani yau mai firri mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa ranar da ɗa zai guje ma mahaifin shi mai gida zai kaurace ma matar shi kowa zai kaurace ma nashi dangin ka yadda kuke dangantaka ranar alkiyama kowa ta kan shi la tajzi nafsin an nafsin babu wata rai wadda za ta yi ma wata rai amfani a wannan shay'an ka ganin na kira ce ba abin da za ka iya ma wannan rana shay'an babu wani abin da za ka yi daidai da kwayar zarra ba ka iya taimaka ma dan uwanka daidai da lada guda ɗaya ba ka iya taimaka ma dan uwanka ka taimaka mai yi da shiga aljanna sai in kawo ka tsira kai ma mun fahimta shine Allah subhanahu wataala ya amfani da wannan kalmar shay'an ko kaɗan ne ba wanda za a iya taimaka mu mun gane wala yuqbal mina shafa'a kuma ba wanda za ya karɓa Allah ba zai karɓa ceton wani a wannan rane Allah bai karɓa ceton wani a wannan rane wala yuqbal mina adlun sannan kuma babu neman fansa baka baka da kaga halin da kake ciki ka ce a taimaka a bada fansarka a bada belinka kada a azabtar da kai ka bada wani abu a tsiratar da kai daga azaba wuta babu wannan wala yu'khadhu min adlu wala hum yunsarun sannan su dinna duk wanda ya kasance ya shiga cikin wannan halin la yunsarun ba mai taimakon shi sunan Allah subhanahu wataala yana tsoratar da bani Isra'ila su kiyaye wata rana wadda za ta zauwa wadda babu wani wanda zai amfani wani babu wani wanda zai taimaka ma wani sannan kuma ba a karɓan ceto a wannan wurin ba a karɓan ceto a wannan wurin ceto kalmar shafa'a kalma ce ta ceto ceto kuma kamar da muka sani cikin alƙur'ani idan kaga an faɗi kalmar ceto alƙur'ani yana mu'amala shafa'a da ma'ana guda biyu akwai ceto wanda Allah yana kore shi ne shafa'atun manfiya wadda Allah na kore ta ne akwai shafa'a musbata wadda Allah na tabbatar da ita kenan ceto guda biyu ne kala biyu ne nau'i biyu ne akwai wanda Allah na tabbatarwa ne akwai wanda Allah na korewa ne ceton kafirai ceton mushrikai ceton shehunnai duk wani wanda ake bauta mawa wanda ba Allah ba wanda ke ganin cewa zai ceci wani to wannan ceton shine Allah subhanahu wataala ke koya babu shi a ruwan ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin surat zumar yake ce wattakhazu min dunillahi aliha sun ɗauki wani wanda ba Allah ba ya dauke ya taimake su dan ya cece su Allah sai ce qulillahi shafa'atu jami'a Allah shi kadai ke da ceto mun gane sun ɗauki wani wanda ba Allah ba suna bauta mai dan ya taimake su ya cece su ranar alkiyama sannan su waɗanda ba Allah ba su ke cewa ku bari min cece ku ranar alkiyama Allah ke cewa babu wani wanda za ya ceton wani ulillahu shafa'atu jami'a ka ce musu ceto na Allah ne shi kadai to wannan ya nuna cewa ceto babu ceto irin wannan ceton Allah na, na hana shi fala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in a wannan ranar kafirai ceton mai ceto wanda ke cewa ku bari in mun zo ranar kyamu mun ceto ku wannan ceton babu shi mun gane duk wanda ya ce zai cece ka ranar alkiyama in dai ba Allah bane ba zai ba shi izini ya cece ka wannan ceton babu shi mun fahimta sai ceto na biyu wanda shi ne ake cewa shafa'a musbata wadda ake tabbatarwa wadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ceto a cikin alkur'ani wurare da dama bal ceto matsayin hadisai ayoyi da hadisai sun sun kusan kai matsayin mutawatir hadisai sun kai matsayin mutawatir na tabbatar da za a yi ceto rana da kiyama kenan ayoyin da ke nuna cewa za a yi ceto rana alkiyama suna da yawa hadisai suna nan da yawa wanda Allah subhanahu wataala zai bada izinin a yi ceto shi ceto ba wanda za a iya yin ceto sai da sharaɗi guda biyu ceto bai tabbata sai da sharaɗi guda biyu Allah ya faɗa cikin alƙur'ani ceto guda sharaɗi guda biyu wanda bai cika wannan sharaɗin ba zai taɓa ceto ba ranar alkiyama sharaɗi na farko sai wanda Allah ya yarda da shi ya ce za ka yi ceto Allah ya yarda da imaninka Allah ya yarda da addininka Allah Allah ya yarda da bawa to Allah subhanahu wataala zai ba shi ikon ceto kenan in Allah bai yarda da kai ba za ka ceto ba sharadi na biyu sai in Allah ya baka izini ko da ya yarda da kai sai in ya baka izini Allah subhanahu wataala ke ba da izini Allah subhanahu wataala in bai baka izini ba za ka ceto ba sannan kuma sai ya yarda da kai to wannan sune sharda na ceto guda biyu in bai yarda da kai ba in bai baka izini ba kenan ceto kamar yadda muka sani ceto kala biyar ne nau'i biyar ne wasu malaman suna karawa ya fi biyar amma za mu zano biyar wanda ayoyi suka tabbatar da su da hadisai ceto na farko shi ne ake ce ma ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam za yi shi ne shafa'atul uzma da muka sani ceto wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa cikin alqur'ani asa an ya ba'asa ka rabbuka maqam mahmuda Allah ya ce da sannu za mu tayar da kai a wurin makami wanda za ka ceton bayi mu ce mu baka ceto har sai ka yarda hadisi ya tabbata cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake ba mu labarin halayen tashin alkiyama yake cewa ranar alkiyama idan Allah ya tara bayoyi ɗaya inda za a hisabi za a tsaya na a ɗauki lokaci kowa yana cikin tsanani da annabawan da mummunan da salihan da kowa da kowa ana wuri ɗaya idan ana wuri ɗaya aka gaji aka gaji za a shawara a ta wajen annabi adam ya neman mana ceto wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya zo ya yi mana hisabi annabi adam ya kawo ya kawo uzurin shi sannan a je wajen wani annabi shi ma ya kawo uzurin shi a je wajen wani annabi ya kawo uzurin shi har sai an zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya mishi aka tada annabi sallallahu aka gaya mishi maganganu wanda suka yi daidai da shi sai ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne na cancanci in cece ku ni ne na cancanci in cece ku annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai in zo wajen annabi sai in zo daidai daidai al'arshi annabi ke cewa sai in yi sujada sai Allah subhanahu wata'ala ya sa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ya Muhammad irfa ras'aka daga kanka is'al ishfa tushaffa bi anna Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan maganganun sai Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me kake so ya ce ummati ummati al'ummata al'ummata ga mana mana cikin hali sai Allah subhanahu wata'ala ya bada izini a fara hisabi kaga wannan annabi ya yi ya ceto wannan shi ake ce ma ceto babban ceto wanda a lokacin da ake cikin hilin tashi alƙiyama Allah subhanahu wata'ala bai fito ba bai zo ba aka yi hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai roƙon Allah subhanahu wata'ala da kalmomi da irin abin da ya daidai da Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ba da izinin a yi ceto to wannan ceto na farko kenan shine babban ceto wanda aka sani shafa'atul uzma sai ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ga dan ga kanan dan uwan baban shi Abu Talib wanda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin musayyib wanda yana cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Abu Talib ya zo za ya rasuwa annabi ya zo ya sallama inda yake ya zo yake ce mishi ai an muƙulla ilaha illallah ya kai ɗan uwan babana ka ce la ilaha illallah ashhadu laka biha inda Allah zan shaide ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wannan kalma shi kahiri ne ɗan uwan baban shi kahiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya musulunta ya ce ka ce la ilaha illallah ashhadu laka biha inda Allah zan shaida maka zan zan shaida gaban Allah ka faɗi wannan kalmar Allah zai tsiratar da kai daga azabar wuta yana son ya faɗa amma kuma Allah bai mai izinin ya faɗa ba Allah bai ba shi iko furta la ilaha illallah ba ga yana wurin yana magagin mutuwa ya buɗe baki ya ce la ilaha illallah ya kasa faɗa ana nan bai faɗa ba sai ga wasu mutane suka zo Abdullahi bin Abi Umayya da Abi Jahal sai suka shigo suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da Abi Talib abinda suka buɗe baki suka ce mai a targaba an milta Abdul Muttalib shin za ka barin addinin dan uwanka wanda aka tashi shekara da shekaru ana ta yi yanzu wannan yaron zai zo canza maka aniya ya canza maka addini falam yazala yukallimahu ba su gushe ba suna ta maimaita wannan kalma annabi na cewa ce la ilaha illallah su kuma suna cewa kada ka faɗi la ilaha illallah shi yana cewa ce la ilaha illallah karshe ya mutu haka nan bai faɗi wannan kalmar ba ya biye ma maganin wancan ya mutu kahirin shi Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ki ce innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kai din nan baka isa ka shirye da wanda Allah ya ga dama ba baka isa ka shirye da wanda kai ka ga dama ba sai wanda Allah ya shirye da shi yana ji yana da dan uwan baban shi ya mutu kahiri yace wallahi annabi ya rantsuwa yace la astaghfiranna lahu ma lam unha an yace wallahi da sai na ta nemo mashi gafara in ba dan da aka hana ni aka saukar da wannan aya da sai na ta nemo mashi gafara karshe hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya zo tambaye shi ya ce ya annaban Allah yaya kwanciya Abu Talib yake cikin kabari sai ce yana nan ya samu sauki in ba dan da na neman mushi sauki wurin Allah ba da yana cikin waɗanda za su zanto fi darkin asfal min nar kaga wannan annabi ya ce su a rika mushi sauki cikin kabari in ba dan wannan ba annabi ke cewa da sai ya zanto cikin waɗanda za a yi shi hida wuta jahannama da su dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk dangantakar tashi yana ganin dan shi ne annabi amma duk wannan aihuwa bata mai amfani ba bata mai rana ba to kaga annabi dai ne ya mun mishi ceto a sauƙaƙa mai cikin kabari to kaga ceto na biyu kenan sai ceto na uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo yan aljanna za su shiga aljanna za a zo a yi kofa aljanna rufe kamar yadda in aka zo kofar wuta ita za a iske ta buɗe da ƙarfi za a buɗe wuta jahannama Allah ka tsare mu amma aljanna za a iske ta salin alin an rihita sai wanda aka ba izini ya zo annabi ke ce ati babul jannati zan zo kofa aljanna fa astaftihu in nemi a buɗa min aljanna fa yaqulu al-khazin sai wannan mai tsara aljanna sai ce man anta sai ce waye kai sai ce ana muhammad sai ce ni ne annabi ni ne muhammad sai ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka ce kai ne aka bani izini aka ce ka in saki in buɗa ma kowa sai ka zo annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gane wurin ɗan aljanna za su shiga aljanna amma ba a da izinin a buɗe ƙofa a shiga sai annabi ya zo ya nemi ce a taimaka a buɗe aljanna shi ne za ya nema a buɗe aljanna aka buɗe aljanna ya shiga zannan al'an aljanna su shiga kaga wannan ceto guda uku wannan khas ne na annabi sallallahu shi kadai shi ne zai ceto mutane daga halin da ake ciki ranar alkiyama ayo ayi hisabi yana neman ceton dan uwan baban shi sannan kuma shine wanda wurin bude aljanna shine farko wanda za a zo a kwankwas kowa aljanna a bude shi kadai za a bude kowa aljanna mai gadon aljanna za ce kai kadai aka bani izinin cewa kada in buɗa mu kowa sai ka zo to kaga wannan ceto na na uku kenan sai ceto na hudu wanda shi na ahlul kaba'ir ne na wa'anda ke aikata zunubai za su shiga wutar jahannama amma Allah zai da ikon shi zai hana su su shiga wannan wuta jahannama da suke da suka cancanta hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku Allah ya karɓi shi wurin gawar shi aka samu mutum arba'in sun tsaya za su suna mushi sallah mutane arba'in wanda ba su shirka da Allah suka roƙan mushi gafara Allah zai ceto shi da wannan mutanen arba'in to kaga wannan yana cewa ashe akwai ceto na wanda sun aikata tana yi wa wannan bawan Allah ya aikata aikin da zai shiga wuta jahannama amma aka samu mutum arba'in suka tsaya bayan shi suka mai sallah suka roƙi Allah Allah ya mai gafara Allah ka mai rahama Allah ka mai kaza Allah zai ceto shi ba za a mishi azaba ba zai mishi rahama da wannan bayan Allah suka roƙa saboda sun kasance ba su shirka da Allah to kaga shirka sababi ne rishin shirka tauhidi sababi ne wanda ke sa Allah ya karɓi kyakkyawar kalmar ka Allah ya ma ɗan uwanka gafara mun gane to kaga wannan ceto ne na mu'anda suka aikata zunubi wanda za su iya shiga wata jahannama amma Allah subhanahu wata'ala shi ke yi da hukuncin shi in ya ga dama ya haramta maka shiga wuta ya saka aljanna ko da ka tantance shiga wuta to sai ceto na na biyar shine wa'anda suna cikin wutar jahannama wanda suka aikata sako ne suna cikin wutar jahannama amma Allah subhanahu wataala zai ba da izini a yi ceto a tsamo su daga cikin wutar jahannama a kai su aljanna hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa zai ceto duk wanda Allah ya bashi izini annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto shahidai za su yi ceto alqur'ani za ya ceto azumi za ya ceto wannan duk hadisai sun tabbatar da wa'annan duk za su yi ceto za su cewa ya Allah ƴan uwanmu ga su can muna sallah tare da su muna azumi tare da su a doron duniya ga su can mu mun tai aljanna ga su can za su tsaya- suna cikin wutar jahannama ya Allah a ba mu ceton su Allah ya izini ya ba annabawa da shuhada wa salihin a ba su izini su tsamo waɗanda kuna rayuwa da su kuna cin abinci tare amma sun aikata saban da suka shiga wutar jahannama Allah sai ya ba da izini a ceto su haka alqur'ani zai ceto maharracin alqur'ani wanda ya harrace alkur'ani ya aiki da alkur'ani Allah subhanahu wataala idan ya kaddara mai zai shiga wata jahannama alkur'ani zai zo nemi ceton shi wannan bawan Allah ya hana- na hana shi kwanan dare na hana shi rayuwa ingantatta na hana shi kaza na hana shi kaza don kulawa da ni ya Allah ka bani ceton shi Allah sai ya bashi ceton ya ba alkur'ani ceto haka azumi zai nemi ceton ya Allah wannan bawan Allah na hana shi cin abinci da rana cikin yawon shi na hana shi eh, sha'awar shi na hana shi kaza ya Allah ina roƙon ka ban ceton shi Allah ba ceton mai azumi azumi ya ceto shi wannan da hadisai sun tabbatar da haka kenan akwai ceto kuma wanda Allah subhanahu wataala zai damƙa Allah subhanahu wataala zai sa hannun shi ya damƙa cikin wutar jahannama duk wanda aka damƙo sawa'an koma wane ne cikin masu sabo da Allah ya damƙo wannan zai ɗauko wannan mutane kai su cikin aljanna sannan akwai ceto wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa uditu khamsan lam yuqa ahadin min al min al anbiya qabli an bani wasu abubuwa guda biyar ba a taba ba wani annabi ba sai ni kadai da gaske ne yake cewa uditu shafa'a an bani ceto annabi ke cewa an bani zabi in zaɓa da al'umma ta rabinsu su shiga aljanna rabin al'umma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su shiga aljanna ko kuma a baka ceto zaɓa ɗaya annabi ke cewa waqtartu shafa'a sai na zaɓi ceto menene hikima annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ce rabin al'umma shi su shiga aljanna rabin da suka yi sako su kai wuta to wannan da suka kai wuta sun dawo cikin wutai amma sai annabi ya ce sai na zaɓi ceto saboda in aka ce ceto abin da ranka ya baka shi abin da ranka ya muka shine za a yi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa za mu ta baka ceto za mu za mu ta baka ceto har sai ka kai ya ka yarda har sai mun yarda da kai har sai mun natsar da kai ka natsu annabi ke cewa za za a yi ta bani ceto za a ta bani ceto za a ta bani ceto har sai an kai an an ce mun in je cikin aljanna in eh, cikin wuta in duba duk wanda aka samu da imani daidai da ƙwayar zarra a ciro shi daga wutan ne ta aljanna kenan haka Allah zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam ceto ya taba shi to har sai an kai in dai akwai daidai da ƙwayar zarra na imani na la ilaha illa cikin zuciyarka ba za ka taba dawwama cikin wutar jahannama Allah sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko ka sai ya hiddo ka to wannan shine kaɗan daga cikin kashe-kashen nau'o'i na ceto to wannan kuma ceto kamar da muka faɗa ba wanda za a yin shi sai wanda Allah ya bashi izini sai kuma wanda Allah ya yarda shi kenan Allah subhanahu wataala yake cewa la yuqbalu minha shafa'atan Allah bai karɓa ceto a wannan ranar sai wanda Allah ya bashi ce ya bashi izini sannan kuma ya yarda da shi wala yuqazu minha adlu kuma Allah subhanahu wataala yake cewa ba a karɓar fansa ba wanda za ya zuwa ya ba da fansa a wannan lokacin Allah ya faɗa cikin alqur'ani yake cewa innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an lalle su kafirai inda za su mallaki abin da ke doran duniya nan gaba daya kafiri a ce an mallaka mai duk dukiyar da ke doran duniya law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu kuma qala lam ta musu irin su laftadaw bihi min azabil yawm al qiyamah da sun nemi Allah ya taimake su su ba da wannan abin gaba daya dan su ceto kansu daga wutar jahannama kuma Allah bai karba a wannan la yuqbal minha adlun Allah bai karba ceto kenan kafiri inda za Allah mallaka mai duke da doron duniyar nan ta mallaka gaba daya to in ya je ranar alkiyama ya ga halin da za kasancewa to sai ya iya ya bada wannan duke gaba daya ceto kanshi wani wurin Allah subhanahu wataala me yace kafiri zai ce ya laitani kuntu turaba ya Allah da ma kasa ma na koma saboda abin da za ya gani na azaba da za ta fuskanta shi Allah ka tsare ni kin Allah subhanahu wataala ke ce ku zo tsoron wannan rana wadda za ta tsowa ranar da wani ba za ya ma wani amfani ba sannan kuma wannan ci wani ba za ya citan wani ba sannan kuma Allah ba zai karɓa fansa ba wala hum yunsawun kun ba za a taimakon su ba sai Allah ya ce ni وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku cika ku tuna kuma ni'imomin da na yi muku wa idh najaynakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga azaban mutanen fir'auna ali fir'auna zurriyyar fir'auna da ke tare muqarraban fir'auna lokacin da suke azabtar da al'umma annabi Musa ku tuna lokacin da Yakubu bani Isra'ila lokacin da muka tseratar da ku da azaba da fir'auna ya gallaza muku yasumunakum su'al azab yana dandana muku tsananan azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna rayar da ƴaƴanku suna barin ƴaƴanku mata wa fi dhalikum bala'un wannan kun sani cewa bala'i ne fitina ce jarabawa ce min rabbikum daga ubangijinku azim mai girma wannan Allah subhanahu wataala yayi ma bani Isra'ila wannan kuma sai ya ceto su fitinar da fir'auna ya rika lagallaza ma wa'ancan mutane a lokacin da misrawa 'yan misra lokacin annabi musa ya zo wurin fir'auna allah ya koshi zuwa ga fir'auna ya yi mashi wa'azi ya ji tsoron allah ya bar bautar da bayan allah ya bar azabtar da bayan allah ma'ana shi fir'auna a wancan lokacin fir'auna na zamanin annabi musa ba wancan fir'auna ba mun sani ba fir'auna wancan na zamanin annabi yusuf ba kamar yadda saudiya mutane suna ganin cewa fir'auna da an ce fir'auna fir'auna na annabi musa a akwai fir'auna zamanin annabi yusuf in muna ta na lokacin da annabi yusuf allah ya ba shi ikon ya samu mulki ya samu matsayi lokacin da wannan bawan allah sarkin misra a wancan lokacin ya ɗauke shi ya ba shi minista a wancan lokacin ana kiran mutumin da ke mulki wancan malik shugaba daga baya sai aka samu bayan wannan bawan Allah ya shuɗe sai duk wanda ya ɗauki mulki sai a ce mishi fir'auna ma'ana malamai suna amfani da wannan kalmar ta fir'auna duk wanda ke ta'addanci wanda ke gallan samu wanda ke mulki na takakarya na wanda ke azabta da zalunci to shi ake ce ma fir'auna wanda kuma ya mulki irin na lokacin annabi yusuf shi kuma sai a ce mai sarki sai a kira shi da sarki shi kuma wanda ya yi ta'addanci sai a kira shi da fir'auna saboda fir'auna kalmar fir'auna suna ne wanda ke nuna cewa yake nuna kan zalunci mun fahimta a zamanin annabi yusuf an yi shi sannan kuma bayan lokaci ya zamani ya yi nisa lokacin annabi musa kuma aka samu wani fir'aunan daban shi ma mai mulki shi ma mai yin zalunci to shi na annabi musa na zamanin annabi musa shine wannan shine Allah subhanahu wataala ke cewa ku tuna ku ya ku bani Isra'ila saboda mai tambaya zai yi tambaya menene alakan bani Isra'ila da ake cewa su ƴaƴan annabi Yaqub ne annabi Yaqub wani lokaci ya zamani wancan zamanin dai na annabi Yusuf annabi Yaqub ba shi bane baban annabi Yusuf ba shi bane maka karanta kissa shi cewa sun zo da shi da mama mahaifiyar annabi Yusuf sun zo a ina a Misra inda in ba mu manta ba sun zo a misra wanda da zauwar shi sun iske ɗansu annabinsu shi ne ke da matsayi shi ke da mulki da suka zo me suka yi kharru lahu sujadan da zauwa ɗansu ne wanda suka haifa amma saboda yana da wani matsayi dole ne su durƙusa su gaida shi suka durƙusa suka gaida shi to kaga wannan lokacin ai shi annabi yaqubun da shi da zuriyar shi a wancan lokacin wa'ancan mutanen kashe su aka yi suka bar rayuwa amma daga nan kuma aka samu suka ci gaba da rayuwa suka ci gaba da rayuwa har suka zo zamanin wa annabi Musa wancan lokacin kuma sai aka samu mai mulkin kuma ya zanto azzalimi shine fir'aunan dai da ake magana kenan suna da alaka da yaqub saboda ni in aka ce bani isra'ila dangi ne ƴaƴan annabi yaqub zuriya ce da ita ce dai ta tahowa ta ta haihuwa har ta zo ina har ta zo lokacin ne annabi Musa mun fahimta duk da a tarihi tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa akwai annabi Musa akwai tazara sosai ba karama ba amma da yake su dai ne dangi su dai bari Isra'il su dai ne suka ta aihuwa suka ta aihuwa har dangin su suka zo lokacin annabi Musa kuma ake kiran su bani Isra'ila din can wancan lokacin duk bani isra'ila daga yaqub aka samu yusuf daga yusuf aka samu duka wanda suka yi ta aihawa a aka zo lokacin musa da aka samu duk wasu annabawa da aka sani wannan karkashin wa suke karkashin ne suke bani isra'ila dukkan su bani isra'ila shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya ba ku abinda ba a taɓa ba wani a doron duniya ba mun fahimta to shi fir'auna yana azabtar da wa'annan bayan Allah kamar yadda Isra'iliya suke ba da bayani wanda babu aya ko hadisi amma a wancan lokacin shi fir'auna yana ganin cewa ya yi mafarki an gaya mai ko kuma wata ruwa ke nuna cewa wani ne ya yi mafarki da zuwa gaya mai cewa a zamanin nan za a samu wani bawa ɗa namiji wanda za a haifa a wannan lokacin shi ne zai yi sababin gushewar mulkinka shi kuma da fir'auna ba wanda ya kai shi son mulki ya ji labarin cewa za a samu wani wanda zai gaje mulkin shi ya raba shi da wannan mulkin to sai umarni duk wani ɗan ɗa namiji da aka haifa to a kashe shi kawai duk wani ɗa namiji da aka haifa a kashe shi wannan shine lokacin da ya sa aka tayayyanke ƴaƴa maza su tun ƴaƴa mata sai aka rika sa su rika zanto bayi kenan zalunci shi da yake yi ya kashe mata ya kashe maza ya rayar da mata in ya rayar da su din ma ba sakin su ba yake su yi rayuwa sai ya bautar da su akwai riwaya da ta tabbata kuma duka cikin isra'iliya ne yake yake cewa a lokacin fir'auna daga cikin sababin abin da ya sa ya rika kashe mutane din da nan wurin yuzabbih yana yankawa wata riwaya cikin wata aya cikin surati araf yuqattiluna abna'akum suna ana sa a kashe su ba yankewa ba ke kashewa ake saboda ni ya ji ya ga mutane mazaje sun hara yawa kada a samu wani wanda za a tasowa ya yi ikirarin yana sai kwace mushi mulki sai rika sa ana kashe maza ko da ka girma sai a rika kashewa ko da mutum ya girma su kun mata sai a ɗaure su kenan dai so yake ya zanto shi ke da sai ɗara kan mulkin shi babu kowa ƙarƙashin shi maza ana ta kashe su ga suna mata an sa su bayi kenan sai wa sai shi kaɗai mun fahimta shi ma wannan a tunanin shi in aka bar maza suna ta rayuwa suna ta yawo to wani zai je tunanin cewa ya za ya hito mu fir'auna kwace mai mulki to gara a rika su ana kashewa shine Allah subhanahu wataala yake cewa ku tuna ni'imar da nayi muku na kauratar da ku na nisar da ku na ceto ku daga azabu da fir'auna ya ta muku yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim sai Allah ce وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون Allah subhanahu wataala ke cewa kun ku tuna cikin ni'imomin da na yi muku wa iz faraqana bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ali fir'aun ku tuna lokacin da fir'auna da shi da zurriyyarsu suka biyo ku baya suna son su hallakar da ku su kashe ku saboda kun ƙi imani da da ilahantaka shi kun ƙi yarda da allancin shi yake son ya kama ku ya kashe ya biyo ku muka muku umarni muka ce ku bugi sanda wa wahaina ila Musa an idrib bi asakal bahar muka muka yi ma annabi Musa wahayi lokacin da aka biyo ku muka ce ka bugi sanda da sandan nan taka ka bugi ruwan nan ka bugi kogi ko da ya buga wani wurin aka ce fan falaka fakana kullu farqin ka qaudil azim kai tsaye ko da ya buga sai sai hanyoyi suka bude mai sai kuka taka kuka wuce kuka tsallake wa agraqana ali fir'auna shi ma fir'auna da ya tsawo da shi da zuriyar shi yana ganin cewa wannan hanyar za ta tabbata bai san wahayi bane ga Allah subhanahu wataala an yi ne kawai daidai waɗannan mutane su wuce ko da fir'auna ya taho yana tsahiya kawai sai da ya zo daidai tsakiyar ruwa sai hanya ta bace sai ya nace cikin ruwa to ka gana wurin ka tuno ku tuno ni'imar da na yi maku ta yadda ga fir'aunan da mutanen shi suka rugo suka biyo ku baya za su hallakar da ku muka tsiratar da ku kaga wannan ba karamin ni'ima bace ba ku tuna Allah subhanahu wa ta'ala ta ce wa aghraqna al fir'aun wa antum tanzurun kuna kallo ku ne ta kun tsallake kuna kallo muka hallakar da fir'aun da zuriyar shi kuna kallo ba sai da kuka yi nisa ba da ku a da idan ku kuna kallo aka hallakar da su to kaga wannan ma ni'ima ce inda Allah ya dama sai ya bar Fir'auna ya zo ya iske ku saboda shi Fir'auna yana ganin mutane ne kaɗan inna haula ila shirzumatun qalilun mutane ne yan kaɗan muna iya halakar da su muna iya gama da su shi kuma mutanen suna cewa inna lamudrakun fir'auna na cewa inna la shurbatul qalilun mutane yan kadan mutanen annabi Musa suna cewa inna lamudrakun ga mun an biyo mu za a halaka da mu an kusan kamo mu annabi Musa yake cewa inna ma iya rabbi kaya ku kwanta da hankalinku inna ma iya rabbi sai hadi ku kwanta da hankalinku ina tare da ubangiji na zai tsiratar da ni haka Allah subhanahu wataala ya tsiratar da su to kaga wannan ba karamin ni'ima bace ba Allah ya ƙara tuna musu ya ce ku tuna da irin wannan ni'ima sai kuma Allah ya ce wa in wa'adna musa arba'ina laylatan thumma takhadhtum al-ijla min ba'di wa antum zalimun Allah subhanahu wataala ke cewa iz wa'adna musa arba'ina layla ku tuna kuma lokacin da muka yi ma annabi Musa alƙawalin cewa ya zo wajen mu kwana arba'in sun matakastum al-ijla min ba'di bayan annabi annabi Musa ya ce kwana 40 kuka nemi dan maraki kuna bauta mai min ba'di min ba'dihi bayan ya tahi wa antum zalimun kuna masu zalunta kanku wani wurin Allah subhanahu wataala ke cewa adna Musa 30 laylan wa atmamna bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla mun ma annabi Musa alƙawari da kwana 40 kwana 30 daga baya kuma muka ƙara mai da kwana goma suka cika arba'in kaga na an faɗe su arba'in ɗin daidai to su mutane annabi musa lokacin da allah ya kira shi ya yi munajaci da shi ya haɗu da shi ya ba shi a tsaura mun fahimta bayan sun annabi musa ya tafi sai ya wakilta harun ɗan uwan shi ya zauna ya tsare mishi al'ummar shi kasa haɗa cikin shirka kada su kuce su bar tauridi bayan ya tafi annabi Musa ya bar Harun sai aka samu wani kiretacce ana ce mishi Samiri Samiri ya zo kuma shi da yake dama bai san addinin annabi Musa sai zo ya ce musu wanda sai kera musu dan maraki kera shi akai wasu na cewa na zinare ne wasu na cewa na kaza ne shi dai ba maraki bane wanda muka sani mai rai wannan halitta kera shi akai shi Samiri da halitta wannan da ya kera wannan sa sai ya ce ku rika bauta wannan haza ilahi Musa wa ilahukum wannan ubangiji Musa ne da ubangijin ku rika bauta ne kaga sai batar da su fa adallahum samiri Allah subhanahu wataala yake cewa cikin surata ta sai wa yake sai samiri ya batar da su yasa suka bar bauta Allah sai suka koma suna bautan dan maraki kaga wanda ke bauta Allah ya koma bauta dan maraki ya kafirta annabi Musa da ya dawo shi labari mutanen sun koma bauta dan maraki da matan can suna tare da annabi Musa kafin annabi Musa ya tafi wurin Allah dama suna tafiya sai suka zo wani gari sai suka iske ana bauta wani abu ga yana sai me sai suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha samu mu abun bauta mu kamar yadda su ma suke da abun bauta sai annabi Musa ke ce amma ku har yanzu kuna cikin batak ku da an samu kun yi imani kun bar kun bar bauta wani Allah kuna bauta mu Allah ashe har yanzu akwai digan cuta cikin zuciya ku ku bar bauta wani ba bautan wani abu yana burge ku sabanin Allah to kaga wannan yana cewa har yanzu suna nan da ra'ayi in sun samu wani abun bauta kawai za su bar bauta Allah su koma bautar wancan to kai tsaye ko da samuri ya tallata musu kawai sai suka bar bautan Allah sai suka koma bautar dan mariki ko lokacin da Musa ya dawo ya zo iske ga al'ummar shi nan yana ganin cewa sun ya ceto su daga bautar wani Allah sun kuma suna bautar Allah sai ya fushi ya hasala ya samu dan uwan shi Haruna yana mai fada saboda shi ya bata shi yana kallo har suka sai suna bauta suna bauta wani sai ce la tu'akhizni bi lihiyati wala bi ra'si sai dan uwan shi ke cewa kada ka kama ni da laihi ba laihi na bane buga wanda ya sa su kenan a takaice na wurin bayan annabi Musa ya tahi sai suka koma suna bautar wani Allah suka saba ma Allah sai suka tuba Allah ke cewa sun ma'afauna an kuma yi ma'afauna kun ne ba'di zalika la'allakum tashkurun Allah subhanahu wataala ke cewa duk da wannan abun da kuka yi saboda za mu gani cikin Qur'ani durare da dama inda Allah ke yin tsanani kan wanda yake bauta ma wani Allah babu inda Allah ke jin ke gallansa magana magana mai tsanani kamar Allah subhanahu wataala ya yi bayani kan waɗanda ke bauta ma wani Allah wannan yana yana daga cikin abubuwan da Allah ke jin haushin irin wannan ka rika bauta ma wani ka bar bautar shi kamar da hadisi ya tabbata hadisi Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai ce ma wanda ke bautar wani Allah ka je wannan da ka rika bauta ma wa ya baka sakamakon da ya yi muka alkawari lokacin da kuna duniya ka je ka bauta wancan wanda kake bauta maka shi ya baka sakamakon abu da ya muka alkawari wani wurin Allah subhanahu wa ta'ala kace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba zai taba gafarta ma duk wanda ya taba shirka da shi ba wa yaghfiru ma dun zalika duk wani abin da ba shirka ba Allah zai iya gafarta amma ban da shirka duk abin da ka aikata Allah zai gafarta ma amma in dai ka mutu kana shirka Allah ba zai taba gafarta maka ba to amma na wurin Allah ke cewa daga cikin ni'imomin da na yi muku kun kasance kuna bautar wani Allah amma me ya faru sun ma'afauna an kun sai muka yafe muku min ba da zalika bayan wannan abin da kuka yi la'allakum tashkuru ko da kun gode an muku an yafe muku akan abin da kuka yi na banna ko da kun kasance kuna masu godiya sai Allah ya ce وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم Allah ke تهتدون cewa mutuna cewa wa iz atayna Musa alkitab kuma ku tuna lokacin da Allah ya ba Musa littafi shine at-taura wal furqana da littafi mai rarrabe gaskiya da ƙarya la'allakum tahtadun ko da kun shiriya in kun karanta at-taura kaga duk wannan ni'ima ce Allah ya muku ya ba ku ya saukan muku da annabi dan ya aza ko abin da ke daidai in Allah ya ga daman sai ya bar ku cikin duhu ba mai miko azibaranta na ku san daidai uku sai rashin daidai sannan kuma ya ba ku littafi ya aiko da wannan annabi ya aiko muku ya aiko shi da littafi wanda zai nuna muku abu gaskiya ne abu ba gaskiya bane ba yufarriqu bainal haqq wal batil wanda zai rika bambanta muku gaskiya da ƙarya sai Allah ya ce وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah subhanahu wataala ke cewa iz qala Musa li qaumi ku tuna lokacin da ya annabi Allah ka ba su labari ka ba Yahudawa da Nasara lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa ya ce ma Musa ya ce ma al'ummar shi li qaumihi ya qaumi ya ku al'ummata innakum zalamtum anfusakum lalle ku dinnan kun zalunci kanku bittikhazikum al-ijla zaluncin nan shine da kuka dauke dan maraki kuna bauta mai wannan zalunci ne ba karami ba saboda shirka ne inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wanda suka yi imani bisa hada aikin su ba da shirka da zalunci shine shirka to nan wurin rukun dan mariki kuna bauta mai shirka ne fatubu ila barikum da haka ku tuba zuwa ga Allah shine ubangiji bari'ikum ubangijinku fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku faqtulu anfusakum tuban yadda za ku yi shi shine ku rika kashe kawunanku na wurin bani isra'ila da suka rika kashe da suka rika bautar dan maraki sun yi sako to da suka yi sako abinda aka ce musu in kuna son a yahe muku sai dai ku rika kashe junanku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم wannan shine fi muku alkhairi wurin ubangijinku in kuna sa Allah ya karɓi tuwanku sai kun haka sabanin mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu mu na kusan mu ɗan lele ne ta yadda su bani Isra'ila in suka yi sako ga abin da aka ce su mu kuma da muka sabo Allah ke cewa tubu ila Allah tawbatan nasuha Allah ke cewa mu muka sabo Allah ta kai tuba tuba ingantacce Allah zai yafe muka wannan mun zama an gatan kenan tunda an ce muna mu tuba kuma tuba ingantacce amma su bani Isra'ila hadisi ya tabbata zamanin bani Isra'ila idan najasa ta taba maka kaya hitsayi ko bayan gari da tsauran zakai mu kuma sai aka ce mu wanke bal aka ce in najisan ma ta watsu to ka yayyafa ruwa ya isa bal a cikin najasa akwai wadda ba ma sai ka wanke ba kawai ka yayyafa ruwa an yahi maka a barshar da ka a yanke a yayyafa ruwa kawai ya isa su kuma bani isra'ila ha da tsaurin zakai idan najasa ta taba muka kaya da tsaurin zakai mu kuma sai aka yi mana sauki aka ce in najasa ta taba muka kaya ka wanke da ruwa kamar yadda alari yake cewa najasa kala nawa ce kala biyu ce akwai wanda ke fitowa daga cikin jikinka akwai wanda ke ga kaya aka ce dukan su abin da ke busar da su duka ruwa kawai in kasa ruwa duka ya isa haka zai halar ya ce da ka sa ruwa kawai ya isa ka wanke in ga kaya ne in tafi ne ka wanke in kuma tsari ne ko bayan gari ka sa ruwa ka wanke shikenan to su ha duk abin da ya taɓa musu na najasa ba gusar da abin ne ake son a yi najasa ba ta gusuwa sai da gusar da tufai in kana son ka yi sallah da tufa ka sai kare ka dace wannan wurin sabanin mu an ce kawai me ya ruwa haka in mun aikata sabo Allah ya ce mu tuba su kuma aka ce tuban su da wannan abin da suka aikata sai dai su ne sai dai suka shi junan su in yau wani za a aikata abin da bani Isra'ila suka aikata da ya tuba shi kenan Allah ya karɓi tuban shi menene suka bauta ma maraki yawan wani yanzu akwai wanda ke bauta ma rana ma abinda ma ba ka iya taɓa maraki ka iya taɓa ko ba haka bane ba wani ma gunki yake gidan gonar shi za ya zo ya sassaƙo ya ce ya zo gidan shi ya gyara shi ya goge shi kuma ya je cikin ɗakin shi kuma yana bauta mai kuma ranar da ya tuba ya ce ya bari kuma gunkin ya je ya sa shi cikin wuta ya ƙona shi Allah ya hima in ya tuba ya bari kaga sabanin bani isra'ila su in ana sa a karbu kaga yanzu mai bautar gunki da mai bautar sa ya bambanci gunkin san ba an ce da zinari aka yi shi ba shi ma ba tsaye ki ba motsawa kamar yadda ya ce ne katako ne gunkin shi ma tsaye ki ba motsa kaga mu mun zama yan gata al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika ja'alnakum ummatan wasafan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa kuna rasulu 'alaikum shahida kenan ma Allah subhanahu wataala ce faɗa ga annabi Musa fatubu ila bari'ikum kutuban zuwa ga ubangijin ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine mafi muku alkhairi inda zuwa ga ubangijin ku fataba alaikum in kuka yi haka to Allah zai karɓi tuban ku yahi ne sai kun yi haka in kura sa Allah ya fi muku innahu huwa tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karɓar tuba ne Allah subhanahu wataala kowa tuba guda take duk wanda ya tuba Allah zai karba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kofar tuba buɗe take har tashin alkiyama ruwa ta nuna cewa har sai rana ta kullu daga inda take faduwa kofar buɗe kofar tuba buɗe take wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu tawbatal abd ma lam yughargir Allah ba zai karɓi tuba bawa ba zai bushe yana karɓar tuba bawa ba sai in ya zo bisa gadan asibiti inda daga nan za ya mutuwa to na wurin ko ka tuba Allah zai karɓi tubanka kamar tuban fir'auna Allah ke cewa innamat tawbatu لله إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب Allah subhanahu wataala ka ta tuba a wajen Allah ita ce wanda za a aikata sako daga nan kuma ya tuba ce ya bari Allah zai zai karbi tuban shi amma la ka ta walaysa at-tawbatu lil ladzina amalu sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut duk wanda bai tuba ba sai da mutuwa ta zo mai to nan Allah subhanahu wataala zai karbi tubanka duk wanda yake bisa garin asibiti wanda yana magagin mutuwa sai ce ya bar abin da yake aikatawa ya tuba to wannan tuban ba ta karbuwa amma in dai baka kai nan ba to duk abin da kake so ka aikata ka tuba zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubanka mun fahimta kina Allah subhanahu wataala kofa tuba buɗe take annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala yana shehida kofa tuba da sahi dan wanda suka yi aikin dai su tuba da sahi Allah karɓi tubansu su sannan da dai da wanda suka yi kan sako da yini su tuba Allah ya karɓi tubansu kenan kaga Allah subhanahu wataala ya mana ni'imomi da dama ta yadda mu tuban mu ana son mu tuba ne mu ce mun mun bari in dai tuban ta gaskiya ce da sharadi Allah subhanahu wataala yake cewa taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum in kun yi tuba ta gaskiya to sannan Allah subhanahu wataala zai gafarta muku zunubanku mun gane da su kun bani isra'ila aka ce ba za a gafe musu ba sai sun kashe junansu ya ne za su kashe junansu wannan za mu karanta insha Allah sati mai zuwa yadda suka yi suka rika kashe junan nasu a Allah ya karɓi tuban nasu nan za mu karanta insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya wa alaikum salam na Allahu alam alaikum salam na'am Na'am. Na'am, sati biyu da suka wuce kenan. Na'am. Wajen ne? Na'am. Eh, mala yana tambaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya riga nuna maka makwancinka a aljanna, kana cikin kabarinka. to an tashi da ranar alkiyama me ke tada hankali menene na tada hankali hadisi ya tabbata cewa daga cikin abubuwan da ke tada ma bayi hankali idan za a fara hisabi za a cewa duk kowane in za a fara hisabi duk mutum dubu a tara mutum dubu mutum ɗaya ne za ya tsaya aljanna wannan sauran dubu ba ɗaya ɗin nan wutar jahannama za su wannan abun yana daga cikin wanda zai tada mutane hankali duk cikin mutum dubu a waye ɗaya shi da ta yi aljanna sauran wutar jahannama za su to cikin wa'ancan wa'anda ba a zaɓen ba kafin a kawo ku a fara wari ku ya za ka zama da tiyo mun gane ma'ana a ce cikin masallacin nan duk mutum goma a wayansu a ba su kaza ɗaya kawai za a ba sauran ban da su to ku kama a ero ka kama a kawo gari ku za ku zama ya za ka shi nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah ke cewa yau mai ya ji alwuldana shi ba lokacin ne za dan yaro jariri za a gani ya yi hurhura don tsananin tsoro dan yaro jariri zai hurhura don tsananin tsoro saboda halin da ake gani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan sahabbai suka tada hankalinsu to in haka in aka ce haka za a yi a tsira annabi ke cewa ku kwantar da hankalinku ya ajuje da ma'ajuje da sauran al'umma da ke da ta wuce ku in aka zo aka yi ku cikin su ma ba a magani saboda yawan su su to in aka ce kuma yawancin su su saba mu annabawan su kuma duk wanda ya saba mu annabi shi dan wuta ne to wanda ya imani da annabi shi ya yarda da ubangiji shi kuma ya bauta ma Allah ya yi ma ubangiji ya yi ma annabin shi da'a wani ana samun ran shiga aljanna to yanzu kuna tare da su idan tashi alkiyama kowa da kowa ne za a haduwa to kaga yanzu in za a yaibewa cikin su wajen miliyan nawa za a wariya ba a cinto al'umma annabi daya mun gane Allahu alam abinda muka faɗa da Allah ka ba mu da shi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah kai mu ikon akan komai Allahumma ghafir lana dhunubana kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk